ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna isar da sahihar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko halartuwa a wannan kafa ta da labarai ta gidan TV ko kuma tele na banfere da radio duka kuma muna kai godin mu ga yan uwa masu ba da lokutan su domin sauraron mu a duka ranar juma'a insha Allah kuma idan ban manta ba yau muna ainihin bakwai ne ga watan shida hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 wanda kuma shine daidai da 23 ga watan biyu miladiya shekara 2018 eh kamar da yan uwa suka san duka ranar juma'a daga karfe 9 zuwa goma muna gabatar da darasi a wannan gidan tele na Banfere da kuma rediyo tare da babban malami shine malam Abdul Malik bin Khamis insha Allah muna fatan Allah shi mai jagoranci Allah sabaka mai Allah shi mai fatahi ta haka zan bar ku da malam insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa na dai abin ga kadan na mun sai ban tunata da yan uwa ba maudu'in mu na yau insha Allah yau malam zai mana bayani bisa ga amdimatul hukumi ma laha wa ma alaiha insha Allah alam bismillah muna isar da godiyarmu muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mahalicin sammai da ƙasai wanda bai yi tarayya da kowa ba a wajen halitta su da samar da su sannan kuma gajiya ko kwana ba su taɓa shafar Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ina shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne annabin Allah ne zaɓaɓɓen Allah ne Allah ya turo shi da saƙo domin ya zamanto mai bushara ga wanda ya yi imani ya yarda da shi kuma ya zamanto gargaɗi ga wanda ya bijire ya kafirta bayan haka muna wato kuma ƙara godiyarmu ga Allah da ya bamu ikon halarta a wannan wurin kuma ya sanya mu a wannan tafarki na yi ma addininsa da littafinsa mai girma hidima da kuma ‘yan uwa musulmi akan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muna alfahari da haka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka, kamar yadda muka sani duk irin wannan lokacin ran Juma'a muna halarta a wannan wurin domin gabatar da karatu da wayar da kawunan mu bisa ga rayuwar da muke a kanta a yau. Yau za mu yi bayani kamar yadda Malam Salih ya faɗa mai gabatarwa akan anzimatul hukm. Anzimatul hukm jam'i ne na annazmu wato tsare-tsare jam'in shi annuzum ko al'anzima. na alhukum hukumci yadda za a tafiyar da mutane da kuma hukumci a tsakankaninsu to in muka duba yin hukunci dole ne al'umma ba zai yiwuwa ta zauna ba babu wanda zai hukunci a tsakankanin mutane tun farkon duniya Allah ya sanya khalifa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan kasa khalifan nan shine wanda zai yi hukunci a tsakankanin mutane in sun samu sabani to waɗansu malamai suka ce khalifa nan ana nufin mai maye masashi kenan fa'il ne bi ma'ana maf'ul makhluf domin mutane ba su gushe ba suna mai masashi wasu su mutu wasu su zo wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard waɗansu malamai suka ce khalifa bi ma'ana al-khalif kenan alladhi yahkum duk da yake ba a siffanta Allah da khalifa don saboda mafi yawancin khalifa sai bayan ka mutu shi ko Allah bai mutuwa shi yasa waɗansu suka ce bai dace a ce khalifa ba khalifa na Allah amma wannan ba matsala bane domin nan ba a siffanta Allah da mutane balle a ce Allah babu shi Allah ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu muka sanya ka khalifa a bayan kasa ba don Allah ya mutu ba haka yayi niyya ya turo mala'iku su rubuta ayyukan mutane ba dan saboda bai san abin da suke aikatawa ba a'a wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ko ba haka ba kuma yace wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kuma yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin dan haka ganin damar sa ne da kuma iyawarsa da mulkin sa to in muka duba a yau rayuwar da muke a cikinta muna ganin tsare-tsare na hukunci a tsakankanin mutane wanda in muka kalle su suna tafiya ne tsari na hukunci da kuma tsari na tafiyar da dukiya domin da ilmi ne da mulki ne da dukiya da ilmi da su ne ake tafiyar da mulki ahmad shauki amiru shu'ara yake cewa bil ilmi wal mali yabni nasu mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali bil ilmi wal mal da ilmi ne da kuma dukiya yabni nasu mulkahu mutane suke gina mulkin su lam yubna mulkun ba a taba gina mulki ba a duniya ala jahlin akan jahilci wa iqlal da kuma talauci bai yiwuwa kana talaka kuma baka da ilimi ka samu shugabanci ko ba haka ba sha'ir wanda daga cikin su'ara yake cewa la la yuslihu an-nasu fawda لا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم كوكو لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا بيوا أبر متاني سحكا سجدا سكوا وي لا سرات لهم باسر الشوغبني ولا سرات بيوا كما أسامو شوغبني نيرغري إذا جهالهم سادوا إن أكبر جاقورن شيد جاهلي تو إن مكتوبة أيامزو tsare-tsaren mulki da suke tafiya za mu ga cewa za mu samu tsari kala tara ko guda goma waɗanda su ne suka shahara a duniya a iya sanin mu to su ne muke son za mu yi bayanin ɗai bayan ɗaya mu ga kuma abin da lokaci zai ba mu na farko za mu ga akwai tsari na addemokratiyya addemokratiyya ko demokrasi wadda asalinta kalma ce ba ta musulunci ba kuma asalin ta kalma ce ba ta larabci ba ba ta cikin yarurruka ba na afirka a'a mutanen ƙasar greek su suka kirkiro demokrasi le philosophe nasu wanda kalimar tana nuhin hukumu sha'ab bubuwar the people hukunci na al'umma su zaɓi irin tsarin da suke bukata sannan kuma in muka duba akwai a siyasa a siyasa kalima ce ta musulunci kuma ta larabci duk da yake bata zo a cikin alkur'ani mai girma ba alkur'ani ya yi amfani da kalima ta hukunci da abin da ya kama da haka amma ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Ahmad da sauran littattafan hadisi sun kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu isra'ila tasufuhumul anbiya' bani isra'ila sun kasance waɗanda ke jagoranta su waɗanda ke tafiyar da al'amuran su annabawa ne kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar aw kama qala alaihi salatu wassalam duk lokacin da wani annabi ya mutu wani annabi zai maye masa to dan haka ba a bar mutane sagaga ba domin hikima Allah ba zai bar mutane ba su tafi haka babu abinda za a koma ba zuwa gare shi in muka kalli abu na uku bayan demokratiya zamu ga akwai al'ilmaniya abinda ake ce ma laicite laicite kalma ce wadda tana nufin waɗansu wajen waɗansu malamai fasuluddin an daula a raba addini da kuma tafiyar da harkokin mulki wanda ya samo asali ne lokacin da turawa suka sha matsala game da addinin kiristanci wanda an canza shi wanda duk lokacin da mutum ya kirkiro wata na'ura sai a ce ta saba ma bibi sai a kashe shi ko a kai shi gidan kaso ko a kona shi wanda cikin tarihin sai yana nan rubuce to kaga sai suka ga ya kamata addinin da ke hana ma mutane kere-kere sabanin musulunci wanda ya kai mu turai ci gaba shekara 800 a ƙasar Spain in muka kare da wannan za mu ga da cikin tsare-tsare na mulki akwai abin da ake ce ma al-marxiya marxiya mazhaba ce ta wato wani mutum marubuci da ake kira Karl Marx wanda yake marubuci ne a ƙasar Turai ya kawo tsari na tafiyar da dukiyoyin al'umma da irin yadda za a tsarawa mutane su gudanar da al'amuransu idan muka ƙara gaba akwai ashiyu'iyya wanda tana ƙasar China yanzu shine wato mutanen da ba su ma yi imani da Allah ba suna tafiyar da tsarin su bisa ga abin da ake gani da kuma abin da mutane suka kera ko suka kirkira ta samo asali daga ashiyuwa an gane ko shine abu ya yadu daga sha'a ya shi'u Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu wanda suna fassara shi da yaren turanci suna cewa communist ko yan communist to in muka duba kuma bayan wannan cikin tsare-tsare na mulki akwai al'ishtirakiyya wanda ta samo asali daga tarayya daga wato a haɗa wani abu da wani abu ko ba haka ba suna kira shi socialist mutane suke da alaka da sosiyo al'umma wato yadda suke gudanar da al'amuran su da rayuwarsu ta yau da gobe in muka duba akwai arrasmaliya arrasmaliya cikin tsari ne wanda yake na siyasa ne kuma tsari ne na tafiyar da dukiya wato kalmomi ne guda biyu aka hada sai aka yi masdar sina'i ar-ra'su shine kai ko ba haka ba almalu kuma dukiya sai an ka ce ar-ra'su da almalu kenan kan dukiya shine yan jarida na yanzu a BBC da sauran kafafen yaɗa labarai suke cewa yan jari hujja wanda dukiyarka ita ce za ta baka dama ka yi rayuwarka irin yadda kake bukata sai an ka kawo aliya'u wata da annisba danganta abu zuwa wani abu yan jari hujja kamar da suke faɗa ko ba haka ba in muka duba kuma bayan waɗannan akwai nizami ko tsari na almalakiya almalakiya shine daga almalik sarki sai a ce almalikiya a ƙara ya'un da ta'un wanda tsari ne na kasashen da ke tafiya akan tsari na sarki kamar birtaniya kamar irin ƙasa ta Saudiya. Sannan kuma akwai tsari na aljamhuriya. Aljamhur ana nufin da yawan mutane shine public wanda turawan Faransa suna tafiya akan tsari na almalakiya bayan sun kashe sarkinsu suka fille masa kai suka kirkiro tsari na aljamhuriya na jamhuriya ta mutane su tafi. To in muka dubi waɗannan tsare-tsaren za mu ga cewa wani lokaci tsari na siyasa na tafiyar da mutane yana tafiya ne tare da tsari na tafiyar da dukiya domin dukiya tana taimaka ma mulki duk inda take ko ba haka ba in ba ka kyauta babu zancen samun mulki gare ka ko da kana da dukiya ko ba haka ba in babu tsari na dukiya dole masarauta ko ta ruguje ko ta yi rauni domin sai za ta je ta yi rance wanda shi a sanadiyar rugujewar daular musulunci da ta je ta yi rance mai yawa ga kasashen kafirai a daular Usmaniya ta kasar Turkiyya ba wanda daular Usmaniya ba ta Najeriya wadda a take da hedikwata a Sokoto. To a gurguje waɗannan su ne tsare-tsare na mulki da waɗanda sun kama mai duniya ko da akwai wasu tsare-tsare ta rayuwa ba mu kai ga sanin su ba ko kuma ba su zo muna ba. To za mu ɗauke su ɗai-ɗai mu ga ina ne suke da illa ko ba haka ba ina suka saba ma addinin musulunci domin shi musulunci ya zo ne don ya tabbatar da gaskiya da adalci da tsiran mutum duniya da lahira. To don haka sai mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. In muka ɗauki kalima ta siyasa don ita ce take da alaƙa da addinin musulunci kai tsaye. Sai mu ga cewa kalima ta siyasa ta musulunci ce sasa ya susu siyasatan idan dabbar al'amur wa adarahu. Amma in muka kalli siyasa ta yau za mu ga cewa ta saba ma addinin musulunci ba irin waccan ta musulunci ba ce sunan ne an guda amma aikin ba guda ba ko ba haka ba Na'am.
tunda siyasa ta yanzu munafunci ya shiga cikinta ƙarya ta shiga cikinta zalunci ya shiga cikinta ko ba haka ba saba alkawari ya shiga cikinta to kaga duk waɗannan kusan saba ma addinin musulunci Na'am.
ko ba haka ba Gaskiya.
to dan haka ya kamata mu fahimci irin siyasar da ake nufi kan wani zaburo ce a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai tsari na siyasa eh siyasa akwai ta ba mu cewa babu ta amma ba irin wannan tsari da mutane suke tafiya akan shi mai yanzu ko mafi yawancin su to sai mu zo zuwa ga kalima ta biyu kalima ta wato demokratiya kalima ta demokratiya ta nan pouvoir de peuple tsari wato hukunci na mutane ko shiya- siyadatu sha'ab wato shugabanci na mutane ko sultatu sha'ab ko hukumu sha'ab mutane su hukunta kansu da kansu wannan kuskure ne ina ne demokratiya ta ci karo da musulunci kuma ina kurakuran da take fama da su daga ciki shi ne cewa mutane ba su da izini su hukunta kansu Allah ne bai tsara hukuncin da ya kamata su bi ko ba haka ba dan Allah ce inil hukmu illa lillah sannan mutane ilimin su yayi karanci sannan mutane suna dauke da shawoyi cikin ransu abinda wani yake gani daidai wani bai ganin sa daidai ko ba haka da bari sannan mutane suna da cututtuka na shawa da son kai to kaga aka bar jagoranci a gare su ba za su tsara hukuncin da zai fitar da su ba Eh.
zai haifar musu da mai ido zaka iske son rai yayi yawa wanda shine yau muke gani sannan kuma ita demokradiyya tana nuna abinda mafi yawancin mutane suka tafi a kan shi shi ne daidai to wannan ma kuskure ne domin Allah ya ce wa in tuta aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in ka fi mai to bi mai- in ka bi mafi yawancin mutane za su batar da kai wani lokaci mafi yawancin mutane suna akan gaskiya wani lokaci mafi yawancin mutane suna akan ƙarya kaga in muka dauki Nijar da ake cewa kafin gan dinar fosan musulmi ne kaga akan gaskiya suke amma ɗaya bisa da ɗari ba akan gaskiya suke ba amma in muka dauki irin Amerika za ka iske musulmi ba su su kashi biyar ba in ma sun kai kashi biyar cikin ɗari to ga mafi yawancin mutane suna akan banda don haka ba yawa ake kallo ba a'a ina ne gaskiya take al'ara la tuzal ba da ra'ayi ake auna abu a'a bil haqq za a kalli inda gaskiya take sannan za mu gano daga cikin cikaskin da demokratiya take fama da shi shine cewa wani lokacin ba ma mafi yawancin mutane suke zaɓi mutum ba yanzu misali muna da farti hudu a cikin ƙasa sai a yi zaɓe fartin nan guda hudu da suka yi zaɓe kowa yana da wanda ya zaɓa ko ba haka ba Mm.
to sai a iske wancan farti ya samu ashirin da biyar wancan farti ya samu ashirin da biyar wancan farti ya samu ashirin da hudu wancan farti ya samu ashirin da shidda to wa zai samu shugabanci Me da shidda.
to ashirin da biyar waɗancan sun zaɓai waɗancan ashirin da biyar sun zaɓai kenan nawa abu su zaɓe shi ba
Wajen saba'in ma da wani abu.
da hudu ko tunda in ka haɗa ashirin da biyar ga ashirin da biyar hamsin sannan ka ƙara ashirin da hudu nawa kenan saba'in da hudu duk ba su tare da shi kuma su kuma shi ne jagoranci kaga har yanzu dai ba a samu da majority kenan ake zance ba ko ko mu kaddarta an yi ashirin da biyar biyar ba a samu wanda ya samu kashi ɗari ba sai su ce to ai yanzu za a sake yin karo na biyu to sai a samu farti biyu sun goya mu mai ashirin da shidda baya mu ɗauki masu ashirin da biyar biyar sun goya mai baya ko ba haka ba Mm.
to kaga za mu iske ashirin da biyar biyar biyu su ne hamsin ko a haɗa da ashirin da shidda sun zo saba'in da shidda ko to ai su tun farko ba shi suke so ba rashin uwa na yake sa an kai wani ɗaki Haka dai ba hausa ya ce.
to don haka kaga har yanzu dai a takaice ba gaskiya bane kaga wanda nuna ma zancen mafi yawancin mutane sun zaɓi mutum ba gaskiya bane ba mafi yawancin mutane ba a'a kashi saba'in da wani abu cikin ɗari ba su tare da wannan mutumin su kaga wannan shi ya kawo matsala ta demokradiyya ta mutanen ƙasar greek ko greece da aka kawo aka sanya a cikin mutane Na'am.
to bayan mun kare da kalma sai mu ga sai faslul din an daula ko Allah diniya a raba addini da tafiyar da hukunci su turawa lokacin da suka samu matsala shugabannin nan coci sun hana mutane su yi kere-kere sai suka ce to wannan addini bai dace da ci gaba ba wanda shi ne ake so a hana mu da aka mu na musulmai ina fata an fahimci Mm.
domin an yi ta karkashe wanda suka yi kere-kere alhali ko lokacin nan musulmai sun kai mu turai ci gaba a ƙasar Spain su ne ke da jami'o'i suke yin kere-kere a wancan lokacin to kaga yanzu wannan yasa gurguwar fahimta da suka yi ma addini nasu shi yasa suka fankare ma addini wannan kuma ya kawo ci gaban su a tsarin ci gaba na hanyar kere-kere babu ci gaba ta hanyar addini kaga wannan ma ya ta karo da musulunci don musulunci bai ce a maida addini masallaci ba wanda shi ya kawo mu duk wanda yake da wani matsayi a cikin ƙasa in ya saci dukiya sai shi na gana ai wannan ba harkar addini ba ce ko ba haka ba kuma malamai bai dace sai magana kan siyasa ba saboda ni saboda siyasa ba ta da alaka da addini kaga wannan jahilci ne ina fatan ana fahimta ta da kyau saboda ni saboda addini yake ka ai ƙarya addini ya ce ka a saba alƙawari addini ya ce kada a ci amana to duk wannan ana sa a cikin siyasa to kuma yana yi a ce araba addini da siyasa bayyana sannan kuma me yasa in an karasa ruwa sai a zo a ce malamai su yi roƙon Allah a samu ruwa cikin ƙasa ta wannan ai in dai an raba addini da daula sai a kira 'yan siyasa a ce to su yi maganar su hanyar da ba su kawo mutane ruwa a cikin ƙasa ko ba haka nan bane tun da bai da alaƙa da tafiyar da ƙasa a cikin rayuwa ta duniya. To kaga ilmaniya sai suka haɗa ta da al'ilmu alhali ko sunanta alladiniya wanda ba ta da alaka da addini ko fasul dini anid daula to kaga ko bai dace a danganta ta zuwa ga ilimi ba domin addinin musulunci ya haɗa ilimi da duniya ya ce su tafi tare mun fahimci wannan da kyau to in muka kare da ilmaniya sai mu zo da kalima ta gaba ita ce kalima ta al-marksiyya marksiyya Marx ne wani mafilinci ne na turai wanda ya yi rubuce-rubuce da dama. Kafiri ne ba musulmi ba ne, yana ganin haƙoƙin da za a yi a rika haɗa kuɗin ƴan ma'aikata saboda a taimaka ma mutane kuma dukiya bai dace ta mutum guda ba ya kamata zama ta mutane gaba ɗaya. To alhali ko musulunci ya ce a dukiya mutane suna da izinin su mallaki tasu dukiya kuma al'umma tana da idan ta mallaki ta dukiya domin in ba haka ba rayuwa ba za ta yi ba an gani Allah ya ba ta shi kowa ta shi kowace baiwa dan ya samu nashi wani zai samu kuɗi ta hanyar gado wani zai samu kuɗi ta hanyar kasuwanci wani zai samu kuɗi ta hanyar kyauta wani zai gashi nan dai hanyoyi daban-daban waɗanda Allah halatta kuma bai yiwuwa mutane su zamanto ɗaya a cikin arziki don Allah ne ya ce sai ya an samu mai kuɗi sai an samu talaka wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq a cikin suratul nahl Allah ne ya fifita sashe ta hanyar wato da sashe ta hanyar dukiya da haka ba yadda yi a ce wani duk mutane su zo ɗai yadda hankalin mutane bai zo ɗai ba wayansu bai zo ɗai ba karfin su na jiki bai zo ɗai ba karfin su na kwakwalwa bai zo ɗai ba arzikin su bai zo ɗai ba an gane kina da haka wannan markasiya ta saba ma addinin musulunci kai tsaye ba zai taɓa yiwuwa ba a ce kuma mutane su zamanto dukiyar su iri ɗaya ce ko ba haka ba in muka zo da al-istirafiya al-istirafiya ita ma tana rahin haɗawa ko kuma an yi tarayya to shi ba wannan mazhaba ne na socialist wanda France suna amfani da shi kuma sun yi kokarin fallanta shi a sauran kasashe dukiyar mutane su zama ta al'umma ce ba haka nan bane ba sai an matsa mutane ba an karɓo dukiyar su za a yi ma kowa aiki a'a a dai hanyoyi da suka shar'anta kuma Allah ne ce sai an yi mai kuɗi sai an yi talaka ko ba haka ba gashi mun karanta aya a cikin suratul nahl والله فضل بعضكم على بعض في الرزق Allah fifita sashi akan sashi ta hanyar dukiya wani na isa ce mutane sun zo dai kuma a tara dukiyar mutane kuma mutum guda shi kwashe ta je abin da ya gada ba kaga wannan bai dace ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala da ya halicci duniya shi da yake da arziki na komai da komai yana da hannunsa shi ne ya faɗi dalilin da ya sa bai yi kowa mai kuɗi ba yake cewa نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مو مكرر متاني رأيوس الدنيا aka rarraba muku kasashenku aka yi ku kabilu daban-daban waje Allah wato Allah wato ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah yi ku daban-daban to haka kuma Allah yayi arziki yace wani yafi wani arziki wato mun yi haka Allah yace wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mun fifita sashi akan sashi ta hanyar mulki ta hanyar kuɗi ta hanyar ilimi liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashin su ya riki sashi sukhriyan abin amfani da shi shi ko abin horewa ko abin aikatawa wasu su zaman toya da wasu inda kowa yana da kuɗi baya da ra'ayi wani shi ma wani da'a inda kowa yana da kuɗi baya da ra'ayi wani shi ma wani biyayya inda kowa yana da kuɗi baya da ra'ayi mutane su yi aiki domin kowa yana da kuɗi a gidansa kenan ba zai ma wani aiki ba ko ba haka nan bane kaga sai zaman to misali motar ka ta lalace ba ka da wanda zai gyara ma wannan mota dan ina da miliyar guda kana da miliyar guda ba da ra'ayi in zan dan garaji in zo in gyara ma motar ka gyaran ni zan yi maka ko ba haka nan bane to sannan kuma ina da kuɗi kana da kuɗi ya za a yi a ce misali salon gaggida na ta cika da kashi ta kuma in zo in shiga cikin kashi don saboda in fitar ma in ba dan da wannan dukiya ba Allah ya sanya shi qiyaman abinda rayuwa za ta fi a kansa in baka ka bani ko ba haka ba kowa yana da bukatar wani tela ya yi aiki a bashi kuɗi ya ba matarsa matan nan tashi ta ba wanda yake saida gan abin nan yake da suna eh, z- zannuwa ita ko wato wanda yake yin zannuwa ya ba wanda yake yin kada wanda yake yin kada ya ba mai iri haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukiya kenan bayyuwa dukiyar nan in ba ta juyawa in akwai ta ga kowa to kuma kowa ba zai nemi wani abu a wajen wani ba ko ba haka ba imamu shafi'i yake cewa الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا الناس للناس متاني زوا متاني an gane min badwin wa hadiratin da yan birni da yan ƙauye ba'dun li ba'din sashen su zuwa ga sashe wa in lam yashuru khadamu ko da ba su gane ba ko da ba su ji ba khadamu suna wato yi ma juna hidima ne ni in baka ka bani in yi maka mu haka dai tsarin rayuwa Allah subhanahu wataala ya gina shi qanunu tabadul wato ka'ida da doka da Allah ya sata musayya tsakankanin al'ummomi a duniya gaba daya ko ba haka ba gaba da asaman a baka almasnun gaba da kuɗi a baka abin kuɗi ko ba haka ba haka Allah ce duniya ta tafi sai dai in hanyar kyauta da sadaka fi sabilillahi ita ma kanunut tabadul ce domin ka bayar dan Allah Allah shi zai saka maka da mafi yawa haka Allah ya aza duniya mun fahimci wannan da kyau kai a cikin suratu shura akramaka Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace da ya ba kowa kuɗi da arziki to da duniya ba za ta zauna lafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da Allah ya yalwata dukiya ga bayansa a doron ƙasa labaghaw fil ard da sun yi banna a bayan ƙasa dukiyar yanzu babu ta ana fitina ina ga kowa ya kuɗi ka kowa zai sai bindiga ga shi na Amurka kuna ji kullum ana halbe halbe saboda an ba da izinin mutane sun da kuɗi sun sai bindiga to ka kaga ana sayan bindiga kuma ba zaman lafiya kenan in kowa na da kuɗi ko ba haka ba babu wanda zai mori ladabi da biyayya mafi yawancin talakawa nan da kake gani almiski shekh ibn usaimin ya ce an sanya mai suna miskin daga asukunu ne diddul haraka domin harkokinsa ba su motsawa yana tsaikar komai mai tafiya sai ya nemi wani kaga sukuni kenan wasu ka ce ana sukuni daga natsuwa ne da ladabi da biyayya saboda talaka ko da mugu ne in babu dukiya yau shi ladabi da biyayya wasu talakawan da kake gani ba karamin yan du ba kananan yan duniya bane inda Allah ya ba su kuɗi da baka san irin irin abin da za a yi ba mutum na jiran kuɗi ya samu bindiga ya kashe wani mutum na jiran ya samu kuɗi ya je ya shagiya mutum na jiran ya samu kuɗi ya je ya yi zina mutum na jiran kuɗi ya rama wato wani abu da aka yi masa to kaga Allah ya san niyoyin mutane shi yasa ba a ba su dukiya ba balle su samu aiwatar da waɗannan munanan niyoyi da suke cikin zukatansu babu wanda ya yi Allah san dan adam duk hayaniya ce ake yi domin kai da baka halitta ba kamfanin da ya kirkiro Mercedes babu wanda ya san Mercedes irin wannan kamfani kamfanin da ya kirkiro Peugeot babu wanda ya san Peugeot irin wannan kamfani dan haka kowa ya ittifaqin Allah shi ɗaya dan adam wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah kowa ya ittifaqin Allah shi ya halicci duniya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah wannan ke nuna cewa Allah shi zai faɗi yadda duniya za ta tafi ba wanda bai kirkiri duniya ba kawai ya ga duniya ne haka don haka da an samu dokarsa sai an samu matsala ina fatan mutane sun sun fahimci wannan da kyau to dan haka ishtirakiyya Allah ya faɗi dalilin da yasa ce mutane su mallaki dukiyarsu domin in mutane ba su mallaki dukiya ba za su rabgonce ba za su yi aiki ba ko ba haka nan bane to in an ce dukiyarka a amshe ta kasan in kai aiki da wanda ke kwana da wanda ke zuwa wajen aiki a ce duk dukiya ta su ce kuma a yi tarayya kaga an ce kowa ya je bacci ita ko to kaga wannan shi yasa sauran kasashe da suke kan wannan masala suka samu matsala to wannan ishtirakiyya kenan sai mu zo zuwa ga rasmaliya rasmaliya yan jari hujja kamar amerika akan shi suke tafiya da sauran kasashe shine dukiyarka da ita zaka juyar da mutane to in muka fahimta ita dukiyar nan da Allah halitta ba ta mai kuɗin bace kawai shi kadai domin domin mai kuɗi yana buƙatar kamfani kamfanin nan ba kai kaɗai kake aiki ba da za a bar ka da kamfanin ka kai kaɗai ba za ka iya aiki ba misali yanzu kana da kamfani wanda ke kera waɗansu abubuwa kai mai kamfanin a barka da kamfanin ka kai aiki ba za ka iya ba ko ba haka da bane kana da waɗanda ke yi maka kaza kana da masu yi ma hidima kaza ashe dukiyar da ake nema ba taka ba ce kai kaɗai kai ma waɗansu da suke yin wannan aikin tare da su ne kake sabon wannan dukiya muna fahimta wannan da kyau saboda da yawan mutane suna tunanin dukiyar tasu ce abin da suka ga masu kai da ita a mutanen ba kai ka halice su ba ba bayan gidanku bane in mutum ya yi ma aiki sai ka ga dama ka bashi ko ku ka karɓi dukiyar mutum bashi sai ka ga dama ka maida shi yaron ka yarkin da kan ga dama ka kai bai zo kuma ka ce ba a samu kuɗi ba kuma babu magana mai daɗi a'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiya ta Allah ce Allah sai ya zama to tsakankanin ku wato abin da zai tafiyar da rayuwa da haka dole masu dukiya su fahimci cewa dukiyar nan ba za su bace domin masu yi musu aiki ba bayin su bane ba Allah ne subhanahu wata'ala su rayuwa ta tafi akan haka ya tsara ta akan haka mun fahimci wannan to su ko yan ra'asmaliya sai suka ce in kana da kamfani ka sa dokokinka ka yi yadda kake so da ma'aikata ka ba mutane a'a shi yasa kaga an kawo kungiyoyi na kare haƙƙin dan adam da kungiyoyi na sandika waɗanda za su yi tsarki a'a an zalunci ma'aikata wuri kaza an yi kaza wanda shine dalilin da yasa Karl Marx ya kirkiro wannan mazhaba ta shi ta al-marxiyya mun fahimci wannan da kyau to sai mu dawo bayan mun yi bayanin ar-rasmaliya ko ba haka ba wanda suke cewa capitalism tunda capitalism tana nuni yan jari hujja mun fahimci wannan to tsari na gaban da ake tafiyar da mulki a kansa akwai tsari na almalakiya shi ne sarki ko ba haka ba daga almalik ne shi ne wanda ke jagorantar mutane to shi ko sarkin nan yana mulkin mutane ba yana mallakar su bane ya kamata sarki ya fahimci cewa mutane ba bayansa bane amma akwai talakawa an gane shi ne alfaqir sun ka ce wato daga alfaqara ne shi ne kashin gadon baya an gane ko ta zuwa an yi fa'ala biya fasira shi ne abin da ke karya garo azabar da ke karya garin baya to shi ko kana kamar yawanci aiki yake yi sai wannan garin baya ya sha wahala ko ba haka ba to kaga mutane talakawa ne amma ba bayi bane to shi sarki in zai yi hukunci hukuncinsa wani lokaci kai yayi da al'ada ko ba haka ba kai yayi da tsari yanzu ka kamar kasar Birtaniya suna aiki ne da hukunci na sarki amma sarkin nan bai da izinin hukunci siyasa ce ke karkashin sa kenan ita take juyawa an gane ko to kuma akwai inda sarkin shi yake yin mulki kai tsaye kamar Saudiya sarki shi ke da izini ya fito da karar babu zancen premier minister ina fata an fahimta to kaga wannan tsari ne da turawan ingila suka ji tsoron za a iya ma yan masarauta juyin mulki sai suka kirkiro shi sarki yana can gefe yana kallo amma shine shugaba kamar kasar Spain da sauran kasashe to kuma akwai inda mulki mai ruwa biyu na shugaban kasa presidential wanda prime minister shi yake da mulki akwai inda shugaban kasa shi yake da mulki akwai inda aka raba shi biyu prime minister da shugaban kasa kowa yana da tacewa a cikin mulki duk hayaniya ce ina fata an fice in dai ba bi tsari na Allah subhanahu wataala ba to gargajiya ba za ta yi mulkin mutane ba bisa ga daidai an gane ni saboda abin da mutane da suka saba aikatawa yau da gobe yana yiwa daidai ne yana yiwa ba daidai bane hakan ga tsari na siyasa haɗa shi da masarauta in dai ba bisa ga tsarin musulunci bane ba zai tafiya daidai ba an fahimce ni kamar yadda su inda suke tafiyar da shi in muka ƙara gaba bisa ga tsare-tsaren mulki da akwai a duniya akwai nizamu na jamhuriya shi nizamu na jamhuriya da demokratiya suna kusa da juna shine mutane republic mutane su zaɓi irin abin da suke so a rayuwarsu to kaga ya haka bar mutane da zaɓi shi ɗan adam a al'adarsa bai son alkhairi a al'adar ɗan adam ɗabi'a sai ya fi karkata zuwa ga sharri sha'ir yake cewa alkhairu fin nasi masnu'un idza jubiru wa sharru fin nasi la yafna wa in muni'u alkhairu fin nasi shi alkhairi a cikin mutane masnu'un suna aikata shi idza jubiru in an tilastar da su an matsa musu an tankwara su wa sharru fin nasi shi ko sharri a cikin mutane la yafna baya karewa wa in muni in ko da an hana su sai kaga mutane kullum inda alheri suke tanna suka gudu inda sharri suke tanna suke tafiya saboda wai han to kai yanzu inda dan adam dabi'a sa haka yake kuma a ce a kawo tsari na aljamhuriya a bar mutane su tafi akan wannan tsari kaga wannan shi ma tsari ne na hayaniya wanda ba zai haifar ma mutane ta mai ido ba a cikin tafiyarsu ta yau da gobe an gane ko to waɗannan dai a taƙaice su ne mafi yawancin tsare-tsaren da suke a duniya wanda kuma waɗansu na tare da kafirci tsara irin shiyu'iyya waɗanda ba su yarda da Allah ba 'yan communist wato komin kenan wato kamar wuri wuri wanda kana ji ana cewa mai komin ɗayan komin biyu komin tuwa komin ka yanki yanki kenan na gari wanda al'umma suke tafiya akan shi to sai a haɗu sai a yi tsarin da mutane za su tafiya akan shi kowa ya kawo tashi gudunmuwa cikin tafiyar da al'umma yawwa kenan mutanen da ake danganta zuwa to amma wani abu a koyi bayan shi wato asalin kwamitin cin kafin don musu da Allah ba subhanallah eh mutanen kana mafi yawanci sosai da akwai abu ubangiji ba to kaga in an ce ba a yarda akwai Allah ba da nan an tashi ko mutane ne waɗanda ba su yarda da mawara a tabi'a ba duk abin da idanu ba su gani to babu shi duk abin da ido bai gani to babu shi kaga ko Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin sa a nan duniya a aqida mutahaddi sunna sai dai lahira ko ba haka ba duk da yake suna ƙarya suna cewa akwai yadda za a yi musu shiga Allah waɗannan abubuwa ne waɗanda a aqidar musulunci Allah bai ganuwa a nan duniya Allah ya ga annabi Musa lan tarani ba za ka gani ba malamai suka ce lan nan la tufidu ta'bid ba anan har abada ba to an ce har abada kenan lahira ma ba za ga ubangiji ba alhali ko alqur'ani yanzu za a ga Allah ranar tashi alkiyama wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira a halitta dan adam anan ba zai iya ganin ubangiji ba amma zai ga halittun ubangiji ko ba haka na bane alamomi na halittar ubangiji kana iya ganin su amma kaga Allah garin da garin bai yiwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karya a ce ya ga Allah a cikin suratul najm ko ba haka ba da ake cewa wato wan najmi idha hawa Allah yake cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كان من آيات ربه الله يشي kuma da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kaga Allah lokacin da an kai mi'raji da kai yace nurun anna ara akwai haske wanda ba na ganin komai ya za a yi a ce na ga Allah hadisi na sun sahih muslim dan haka waɗanda suke cewa ba a ganin Allah kwata kwata sune mu'tazila da shi'a da suka bi su saura su ko da suke cewa ana ganin Allah a nan duniya kawai mazhabobi na sufanci da waɗansu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir a gani bai iya ganin Allah dan dan adam na halittar da an kai shi bai iya ganin Allah annabi Musa ya kasa ganin Allah ya za a ce wani mutum zai iya ganin Allah ko ba haka na bane ba ta san kai kamar an kai halwa kake banta da Allah kana bauta mishi eh halwa ai babu wanda ya annabawa halwa duk duniya ina fata an fahimci babu wanda shi su sai dai sai mun bambanta da cewa la tudrikuhu al-absar ba su iya rishika Allah su gane hakikanin Allah ko ta lahira in an ga Allah ba wai an gane an san hakikanin shi domin al-idrak shine ka san hakikanin abu ar-ru'ya shine ka tsankai abu tana yawa ka tsankai abu da ne sai ya kusanto ka ga ba shi bane shi yasa Allah ya bambanta tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu an gane ko a lahira za a gan shi domin lamba ta zai ma abada aka yi musu raddi dalili kuma lan wani lokaci zan lura har abada su yaƙi yake nuna amma ita abadan an gane ni wani malami ma shaibat alhamd da yake malaman saudiya yake cewa ko an kawo lan da abadan ba tare da har abada bane wani lokaci domin me domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yayi bayani kan yahudawa yace qul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wa lan yatamannawhu abadan kaga Allah ce ba za su taɓa gudun mutuwa ba har abada alhali ko an tashi alkiyama wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun kaga za su nemi Allah ya kashe su kaga ba wani jinu ta ko ma an kawo abada din ma wani lokacin ba tare da har abada ba kenan siyaki ne zai nuna wa wato wato salo na zance shi ne zai nuna masa abadan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya garar da mu wadansu abubuwa da ke amfani da su wanda ana buƙatar dalili a shari'a ba dan ka saba ma wane ba an gane ni don ya ji haushinka ko ka dadada ka dace da wani don ka dadada masa da rai a'a dan saboda ka gane menene Allah ya ce menene Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa menene shari'a ta faɗa wannan zance ne kawo mu a gurguje to kaga waɗannan dai tsarurrukan da muka gani su ne muke ganin cewa sun shahara a duniya kuma da su ne suke tafiya babu cikin su wanda ya dace kowanne daga cikin su ba a rasa wasu abubuwa na gari da ya kawo waɗanda suna yi su dace da musulunci ko ba haka ba kaga taimakon miskini abin da ya dace da musulunci amma bai dace a kwace zuciyar musul da karfi ba an gane ni yin aiki musulunci ya ce a yi aiki wa kulli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun musulunci bai ce a zamana ba gida a yi bacci an gane ni musulunci bai ce a saba alkawari ba to kaga waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a diba inda musulunci ya dace a yi aiki da su kuma komi komi ba in ba dadewa gaskiya wata rana ita ce za ta yi haka da ina fata abin ji duk dubarar da za a yi duk yadda za a kalmishe kalmishe a yi amfani da mulki a yi amfani da kuɗi a yi amfani da jamhuri su ne mutane masu yawa a bugar da hankalinsu a yi wasa da hankalinsu duk wannan ba zai hana gaskiya wata rana sai ta tabbata ba ko an ci ko an su mun fahimci wannan da kyau to yanzu sai mu dawo zuwa ga tsari na wannan tsare-tsaren da turawa suka kawo bayan waɗannan kalmomi ma'ana bayan ma'anarsu akwai wani sharri da a ɓoye ya kamata mutane su fahimci wannan sharri da a ɓoye. Ita demokarasiyyar nan bayan ta akwai abubuwan da turawa suke son su yada a duniya to sai suka ga in ba su laɗe bayan waɗannan abubuwan ba kana fahimta ta bayan da isa mutum maburin su na'am to sai suka ɗauko siyasa da demokarafiyya da wani socialist ka gane da kaza da kaza amma in ka duba abinda ake cewa mutane sun zaɓan ma kansu duk ya ce ba haka nan bane ita kanta demokarafin su kansu inda suka karanta demokarasi kin ka fahimce ni da tsari tun da yanzu akwai ilimin siyasa a kasashen larabawa akwai ilimi na di- si- si- eh, si- eh, science politik an gane ko political science da suke bi da angilis ka karanta yadda ake siyasa duk ƙarya ne su kansu inda suka karanta mafi yawanci wasu ba su fahimci mene hakikanin wannan abin ba ko ina akai sai kaga mutum da radiyon shi kawai shi ruwa yana cewa demokradiya ana kuwa ba an ka ba a san mene mene demokrasi ba wanda ya san mene demokrasi an gane an kirkira abin saboda ayi wasa da hankali to suna ɗaya na akan jira su amma bari mu bada misali saboda ka san in an bada misali da hujja abu ya fi tafiya da kyau tana ya mu samu dace tana ba samu dacewa amma mun bar mu mutane su yi hukunci da hankali na farko ita siyasa da ta zo daga cikin eh, abin da ke nuna maka karya ake nufi da siyasa yanzu kasar amurka tana tafiya ne akan tsari na demokrasi abinda mutane suka zaɓa da asabaliya shine kamar eh, capitalism in muka ɗauki mutanen ƙasar rasha an gane ni su kansu demokradiyyar ta fara shiga cikin su amma da suna tayari akan kwamnisanci amma mu ɗauki china da kwamnisancin ta yana da matsayi ita china ba mutane ga zaɓi ba akwai mutane waɗanda suke zaɓen wanda zai zama shugaban ƙasa lokacin da an kai zaɓe a ƙasar amurka ba demokrasi ake yi ba wannan mata ta tsere ma donald trump da kusan ƙuri'a sun kai miliyan biyu to amma kuma da yake ba su mace ta yi ta yi shugabanci kana gane mu suna cewa dole sai an bar mata an yi musu kaza an yi musu kaza ga mahaukaci ko kowa ya san mahaukaci na ga wutaccen mahaukaci ga mace kuma ta fi su ƙuri'a sai aka je aka ce a'a ƴan majalisa na Amurka ba su zaɓe ta ba to yanzu ya za a yi kowa ya ga kuma mutanen Amurka sun yi zanga-zanga kana fahimta ta kowa ya ga mutane Amurka sun zanga zanga ba su Donald Trump kuma dole ne shi aka samu su mahaukacin da ya ci gaba da shugabantar su mun fahimta wannan da kyau kaga ai ƙarya ne to sannan kuma mun gani Amurka kullum tana cewa China ba ta aiki da tsari na gaskiya kuma da san China take aiki da shi to ya an kai ta yi aiki da irin tsarin da China take aiki da shi kaga abin ya ban hayaniya ka gane ko to sannan kuma mutanen sai da sun samu ci gaba in ba a samu ci gaba sai demokradiyya su kana ba demokradiyya suke ba ya an kai suka ci gaba kaga wannan wa- wa- wani wasa da hankali ne to mu dauki kasar Rasha suna gaba da Amerika kuma suna da su demokradiyya in ba demokradiyya suke yi, to ya aka suka samu sabani tun da suna akan mazhaba guda suna akan akida guda. kaga wannan kuma duk hayaniya ce kana gane ni in muka ɗauki su faransa masu aiki da socialism ko abin da ya kamar haka ya haka suke gaba da ƙasa da ƙasar china kuma alhali china ta ci gaba me yasa china ta ci gaba kuma ba tsari so take bi ba kaga wannan nuna maka demokrasi har yanzu ba mu san menene demokrasi ba duk dai ta kwafa da akai kowa da shi ɗauka ya ta faɗin demokrasi demokrasi demokrasi kaga an kasa ganuwar ina ne menene ma'anar demokrasiyya ta kamar mai ai aiki da shi saboda mi saboda wani abu ne wanda shi ne ake son a cimma ba wai demokradiyya ba akwai wani buri da ake son a cimma in muna son mu gane cewa demokradiyya abu ne wanda ana amfani da shi amma ba akan gaskiya ba kafin ce ni menene ake bukata akan demokradiyya shine a ja hankalin mutane a tafi da su kamar jakai shine turawa suka rike ta domin in suka tsaye in sun karɓi wannan demokradiyya kin duk abin da ya ci karo da burin su sai a ce ya saba mu demokradiyya duk abin da ya dace da son rasu sai a ce dai demokradiyya yake yanzu ni bi shugabannin kasashen da ke biyayya zuwa ga gwamnatocinsu to kullum sai a ce demokrasi suke yi kaga yanzu lokacin da shugaban kasar eh, eh, burkina faso ya kashe dan uwansa ko abokinsa to ma sankara shekarar shi ashirin da nawa demokrasi an kace kullum sai shi a tau da kundi kaga abin da ke gyara su turawan tun da yaron su ne ke mulki kaga demokrasiya ce amma lokacin da kuma abin ya kurce sai a ce sai na dictature wanda suka ce ma sai yan democrat gobe kuma suke sun ce mai sai yan dictator to kaga mu mun rasa inda al'amarin yayi yayi- yayi tafiya kaga ne tun ita dictature shine wato dan kama kariya wanda shi ma musulunci bai da shi domin kama kariya zalunci ne to kuma musulunci bai da zalunci ba kana gane ni to kaga wannan ai duk- mu har yanzu ba mu gane menene demokrasi ba duk mutumin da yake goyon bayan su dan demokrasiya na duk mutumin da baya goyon bayan su ba dan demokrasiya bane to kaga wannan duk hayaniya ce ashe akwai abin da ake son a cimma cikin tsari na wannan demokrasiya ana son a eh, ci gaba da jagorantar mutane bisa ga ƙarya saboda a nuna musu ga abin da ya kamata kuma alhali ƙarya ne ba shi bane su waɗancan da suke son su yi amfani amfani da ra'ayin mutane don saboda su cimma burin su a cikin wadansu kasashe an gane ko sai a zo a yi zaɓe lokacin da Amurka za ta kai ma Saddam Hussein hari kasa nawa suka suka suka bi ta ba su kasa biyu ko uku ba amma Amurka ta je ta yi gaban kanta ta kai abin ka ina wajen su ɗauki duniya ina demokrasiya ce kaga ba ƙarya ce kana gane shi ne alteritin kasashen duniya wanda an da ƙarfi shi ne la demokrasi in ji muna son mu san ne a demokrasiyya to daga cikin abin da ita wannan demokrasi ke take amfani da shi shi ne wato fata komai da komai ka san ruwa ya an ka safa zon ciki kuna shayuwa ya an shari ake yi to haka da demokrasi take in za mu dube ta domin ta zo duk abin da an na kwarai ta lalata shi daga cikin abin da an da kima da daraja akwai malamai ko ba haka ba to yanzu an zo sai an gane wanga mallami dan adawa ne ko ko wannan malamin ba dan adawa bane yana tare da gwamnati bai yiwuwa ka san malami ba a san inda kake ba to ka ga an yi demokradiyya ta ta shiga cikin mallamta ta gurɓata ta an sa fazo cikin mallamta demokradiyya ta sa sai an malamai sun fito sun kare abinda ko dan adawa yake ciki ko ba wanda ba dan adawa yake ciki ba to kaga mi kaga demokradiyya ke shine kare enteretin wa enteretin dan siyasa dan siyasa ko wanda aka mulki ko wanda aka mulki ba shi ko yana da wanda ke go ba su cikin kasashen turawa kaga har yanzu kenan qur'ani ya koma yana ba turai aiki kafin ci wannan da kyau to kaga an gurɓata mallamta shi yasa mallaman ko ne an san wa yake karfe mai gindi ga inda ya sama gaba bai yiwa kana malami ka zama to babu ruwanka da gwamnati da yan adawa a'a abin da Allah ce shi zaka faɗa dole sai an ce kaza ne ko kaza ne ko kaza ne to in muka zo sai demokrasiya kuma ta zo ta gurɓata domin mutane da suka fi kowa daraja a cikin al'umma mu ma'ana daraja wanda ake kallon su da ita ko ni'ima wanda take sa a yi jagorancin mutane wato mulki kuɗi ilimi to sai sun zo ta iske malamai ne suna da cewa ji tsoron Allah an siyasantar da su kaga an ƙare da zancen Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mu sai zuwa ga masu mulki da sarki mutum ne mai kima mutum ne wanda in ya faɗa ana ji to sai siyasa ta mace in dai ba ka siyasa to dole sai ka shiga cikin matsala ko su zama to su hana ma jin daɗi kana sarki ba ka siyasa ko kuma ya zama to sun sauke ka ko su jira mutuwar ka su azana su kana fahimta ta yanzu na mutuwa da sarki ba ruwan shi da siyasa duk wanda ya zo na shi ne abin da kai al'umma gaba dama turawa sun bar sarakai ne saboda ci gaba da biyan bukata su domin in sun ka ce duk abin da sarakai to ba samun al'umma domin za a ci gaba da yaƙe yaƙe sun ce a mun bar ku uwayen al'umma ne ku ci gaba da jagoranci ka gane gaba da saboda abin da bai ci karo da nasu ba sai a kire sarki a ciko ya faɗa wa mutane ko kuma ya ba su bayi ko ba ku ce ba a can da lokacin ana ba da bayi sarki ya ba su bayi kuma ya ci gaba da mulkin dama mulkin ne ba a son ana ba karshe don haka ana maka da mulkin babu zaman lahiya tunda cigaba da yaƙi zai haɗa kuma kullum ba su rabuwa da matsala to suka gurɓata masarauta wanda sarki an so shina tare da wani wannan sarki ana tare da wani wannan sarki in wani yake sauke shi wannan sarki in wani yake haura shi in an kace sarki ya mutu sai a ba dan siyasa a ba shi kuɗi ya je yayi kamfani tun da ya gada da ya ci sai a ce to yanzu ya ce ku zaɓi wani kan ku zaɓi wani ku yi kaza ku yi kaza shi yasa sarakan na da su ne ake kallo da kima yanzu kuma siyasa ta gurɓata su sarki da ya yi magana sai ga zai talaka ya ce kai ƙarya da domin an san fatin da sarki na wani farti dan shi na wani farti sarki na wani farti wanda suke takara kara su ko su shiga wani farti saboda a tara in ana so a dami gaba daya kana fahimta ta to haka siyasa kuma ta zo ta bata masu kuɗi bai yiwuwa yanzu kana mai kuɗi ba ka mu'amala da su ka zauna lafiya kana yiwa a sama fatanta mai yawa kayan ka in sun zo a yi ma da wani mai yawa a kana kayan ka babu gaida babu dalili kana fahimta ta dole ne ka yi kokari ka sai motocin da ba a siya wajen kamfani ana son mota guda wajen wa'azi babu amma sai mai kuɗi sai mota arba'in ba su a shiga cikin daji za a yi aiki na ci gaba al'umma ba ga al'umma su ci gaba ba kaga dole masu kuɗin a cikin da su wannan kuɗin sa da nan yayi aiki ba a ba shi kuɗin sa ba amma wanda suka zo yau suka aiki bayan sa da shekara biyar an gane ni shi shekara goma ba a biya shi ba amma wanda ya yi yau satin na ana iya bashi saboda ya tarin aiki yasa kaga sai an ka siyasantar da su da wuya su iya su aikin Allah har abin ya musu tasiri duk wanda ke karkashin su ko malami ne ko wane ne ko wane ne dole sai ya bi tsarin da suke bi kaga an siyasantar da al'amarin gaba ɗaya komai ya riga ya lalace suka zo suka siyasantar da kaga ne kungiyoyin kare kan adam babu don wani kare haƙƙin ɗan adam da za a yarda da magana sai domin an san yana bayan wane ko yana bayan wane sun ka zo sandika wanda ga ƴan ƙwadago suka rarraba su suka gurɓata su sai an san ɗan ƙwadagon nan bayan wane yake ko bayan wane yake ina fata ana fahimta ta suka je suka iske ɗalibai na ƙasa waɗanda suke tafiyar da harkoki na ilimi su ma an kace an siyasantar da su an fahimce ni sai an gane ko ko yana bayan wani in ma an tada wani abu sai an ce ga wani wani tura wani wani tura wani babu dai abin da za a yi na son al'umma kada sun kasa to an gurɓata suwa an gurɓatar da ilimi an gurɓatar da komai da komai kana fahimta ta kuma duk abin da za a yi ta ce na demokrasi kuma har yanzu kowa ya kasa gane wani menene demokrasi menene demokrasi hakikalin demokrasi an kasa ganewa saboda duk abin da ake zanci an mayar da shi siyasa an mayar da shi demokrasi babu mallamta ta Allah babu masarauta wanda da ake tana son al'ummata sai dai ta bi siyasa babu mai kuɗin da zai abu don saboda ci gaban al'umma sai dai don siyasa yan uwanka na kan suna cikin wahala an fahimce ni amma ka yi rijiya garin ku a sa albarka ta kasa sai dai ka bari lokacin kamfan ya zo a zo a yi kuwa a ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wato da bukatocin mutane da ake tallar siyasa don saboda zaɓe kuma ba a yin abin bai yiwuwa mai kuɗi yana da dukiyar da gashi yana da kuɗin da kamar za su kashe shi ya yi abin da al'umma sai su amfanuwa ka fito daga ƙauye ka zo birni Allah ba ka dukiya garin ku na da matsalar ruwa ba ka yi sai ka da yan siyasa su zo yi ma yan garin ku rijiya shi ba banka ya zo mai da haƙƙin ya shawo rijiyar da kuɗin da ka samu dole sai dai yan siyasa su yi rijiya kana fahimta ta to komi sai ta zo ta gurɓata shi gaba ɗaya da ɗan jarida sai an ce wanga ɗan jarida shi na bayan gwamnati ko wanga ɗan jarida baya bayan bayan gwamnati wanda asalin sa ɗaukar rahoto ne wani abin da ya faru kana fahimta ta to komi an riga an cakuɗa shi an rikitar da shi an hargitsa shi an cakuɗa shi an dare an gane ne saboda komi ya lalace a rasa inda an ka dosa komi ya zan siyasa siyasa siyasa siyasa kuma mafi yawanci mafi haɗarin abin mallamta da an kasa cikin siyasa ina fata mutum don ya hanka bai da mallamta ce take da mutane ba su da yarda zuwa ga mallaman su in ko babu malami na Allah to kuma ina da abin da ya saura wanda zai faɗin da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ga ya samu wani to kaga wannan shine siyasar da demokrasi ke da suke zan cewa to gurɓata duk wani mutum mai daraja zan kowa bai da kima babba bai da kima dan kwaya ya shiga ya faci shugaban kasa a cikin na demokrasi dan dako ya faci shugaban kasa karuwa ta faci shugaban kasa talaka ya faci sarki in sarki ce a mai hukunci sai ta c'est la démocratie a kai can wajen biyu kaga ba a ba gidan sarki shi kenan sarki ya tashi da aiki dan ka ya zage ka a ce c'est la démocratie mata ka ta zage ka a ce c'est la démocratie kowa ya abin da ya gada ba c'est la démocratie ma'ana kowa ya yi duk abin da yake so to don haka wallahi a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan amfani da siyasa da ake yi don saboda a lalata al'ummomi a yi amfani da kuɗin wani ko a yi amfani da ɗan ƙabilar wani ina fata an fice ni fasto yanzu da an tashi siyasa sai a ce to wani ɗan ƙabila kaza na kaga wannan ƙabila ba da su a fata ta to ni ne sauran ba kai ba ka da ba ka wani abu wani ita demokrasiya ga mu dai muna tambayar waɗanda sun kai karatu saboda mu kusan demokrasiya amma muna ganin sharrin da take haifarwa cikin al'umma babu wani malami da taɓa shugabancin ƙasa duk demokrasiya ga ita da ya an nasara mulkin duniya ina ba ta fice to ina da shugaban da ta kawo mura yau tun abin da sosu son har zuwa yanzu a Nijar Najeriya tun abin da sosu son sauran ƙasashe da an kaba abin da yanci tun kaza irin su mutum da suna wanda sun ka samu yancin sunan baya-baya shugabannin na baya-baya afirka ta kudu ina kan amfani da waɗannan kasashen ina ne demokrasin da aka kasance mu mun rasa ta gane mata ita ta shi ita demokrasi ita ce kowa ya abin da ya gada ba shi ita demokrasi ita ce mutane su zaɓi abin da suka so shi ita ce demokrasi a bar azzalumai su ci gaba da mulki ko da ba gaskiya suke yi ba na saboda a ce demokrasi ce a bar turawa su azawa suke so shine demokrasi duk lokacin da wanda ba turawa suke so ba a yi juyin mulki a ce yan kasa za su shi waye waye menene demokrasi Allahu a'lamu sunan takalmin kuturu ka fahimce ni ka sa akwai takalmi buloli waɗansu bu takalmi buloli da ake sawa wanda mafi yawanci lokacin sanyi ya kama mutane kawai suna sa su su kuturu da sai sai sunan su Allahu a'lam ana iya sa bila da kashi Allah subhanahu wa ta'ala ya muna mai kyau Allah ya shirya da mu Allah ya tabbatar da mu a gaskiya lokaci ya fara matsowa kina ya kamata sai mu ba mu yi addu'a mu bar mu sauran yan uwa da za su zo domin ba mu kadai bane inda muka fata da Allah shi ba mu nada wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah ya bamu iko mana cikin masu rayuwa kuma.
Masha Allah. Assalamu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh kamar da yan uwa dai suka ji mala ya mun darasi a karin da shahi an zama tul hukumi mala hawa ma alaiha ina fatan uwa dai sun fahimta sai Allah ƙara mana fahimta insha Allah kuma Allah ba mu ikon gudun abin da Allah gudu ciki ko ba mu ikon aiwatar da abin da Allah aiwatarwa a cikin shi da haka za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda mu yi addu'a insha Allah ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ya Allah muna roƙonka masu taimaka ma addinin musulunci ko ta ilimin su ko ta mulki ko ta duka ko ta kuɗi ko ta wace hanya sai Allah subhanahu wataala ka taimaka musu آمين masu su kama addinin musulunci ta ƙasa Allah kai mana maganin su in آمين masu yawa ne Allah ka shirya da su آمين ya Allah wanda suke bara addu'a gare mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da mu da su gaba ɗaya آمين wanda suke kwance asibiti ko kuma a gidajensu Allah ka ba su lafiya Allah ka sa Amin.
kuma rashin lafiya ya zama ka fara ga zunubansu آمين wanda sun karga mu garan gaskiya tun zamanin annabi adam har zuwa yanzu Allah ka jikan su musulmai da su masu imani آمين kuma an samu ta zo Allah ka samu ta da imani آمين Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya آمين Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka kare kawurci da kafirai آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين ربنا هب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما آمين.
إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الله